بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis ne daren 25 ga watan almuharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da daya ga watan tara shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah shi zai mana kaset na 427 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaji rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya ne a Zaria Kaduna State Nigeria darul hadisi salafiya makaranta ce wadda babban malamin a shekul allama muhammadin awwal adam albani zaria ya kafa a wannan gari na zaria kaɗai don cimma manufofin da'awa da yake yi muna fatan allah da nufi mu kuma allah jagorance mu ya sa mana hannucin al'amuran gaba daya in ba manta makon da ya gabata mun ƙara karatu ne inda malam ce babu mata ya ƙomin nasu lissalati babin da ke tattauna yaushe ne mutane za su tashi don a fara sallah idan liman ya fito mun ji hadisan da karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuna zaune a masallaci kada ku ta da sallah ta da iqama har sai kun gani manzo Allah ce har sai an ga fitowar sa tukuna sannan ma mu su tashi a ta da iqama ayi sallah mun ji malamai suka ce amma in liman na ciki masallacin to ya danganta idan liman ya tashi a tashi in ya zauna a zauna malan bai kai ba za a tashi ban ya tashi kuma sai a tashi a lokacin nan to mallaka ya kawo mana hadisi daga cikin hadisan da aka kawo dalili akan haka shine manzon Allah tsira da bincin Allah sabata ga shekaran ya zo har ya daidaita sahu har ya shiga sahu ya ma a wata aka ta ya kabarta kamar da zamu zo mu ji wato kuma bai karbata din ba sai aka ci abin ya faru sau biyu kenan sai manzon Allah ya ce wa sabai makanan kun kutsa inda kuke ya shiga gida ya ce masa yayi mantuwa ne ya je da wankan janaba ya dawo aka ce jikin shi na daddagar da ruwan ruwa a haka ina fatan fahimta to da wannan ne sai kuma malamai suka ce to karkashin wannan hadisi bayan mun ji cewa annabi ya ce kar a tashi sai an ganshi to ga wata matsala da ta shigo cikin hadisin kuma shine me hukuncin mutumin da yau mutane sallah alhalin shi bai da tsarki imma ko tsarkin saboda janaba da ya manta da ita ko kuma alwala ce ya manta bai bai dauka yana da ita sai da yake fara sallar sannan ya tuna hukuncin wannan shi mutumi din kenan ita ce mas'alar za mu tashi yau insha Allah ta'ala malike cewa almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu daga cikin mas'alolin wannan hadisi din fi ikhtilafi ahli al-ilmi fi al-imam yusalli bin nas game da sabanin malamai game da limamin diyo mutane limanci wa huwa junubun alhalin yana da janaba قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر ابن المنذر الله جكشد رحمه يكتوى قد اختلفوا في الإمام يصلي بالناس وهو جنوب malamai tuni sun yi saɓani game da limamin da ya salla ga mutane alhalin yana da janaba faƙalar ƙa'ifatin wasu ɓangare na malamai suka ce yo'idu wa iduna shi liman zai canza sallah su ma mamu za su canza sallah fa'ala ya ce idu wala iduna maganar farko shine shi liman zai canza sallar shi amma su mamu ba su canza sallah ba jama'a na fata an fahimci wannan abu liman zai canza sallah mamu ba su canza sallah ba sai ce fa'ala zalika umar bin khattab sai na umar dan khattab ya aikata irin haka fa'ada salata sai maimaita sallah wa lam yu'id man khalfahu salatahum waɗanda ke bayan shi sai zama su ba canza sallah din ba malin ce wa ruya hadal qawlu an Uthman bin Affan irin wannan maganar dai irin na sayyidina Umar din an ruwaito daga sayyidina Usman dan Affan Allah ƙara masa yarda wa Ali bin Abi Talib da Ali dan Abi Talib wa Abdullah bin Umar radiyallahu anhu da Abdullah dan Umar Allah ƙara masa yarda kenan fatawa idan sabai guda uku ko kuma guda hudu tana kan cewa liman ne zai maimaita sallah amma su ma musallar su ta yi daidai amma mai dalilin wannan magana malik ya ce akhraj ibnu mundhir bi sanadihi an sharid al-thaqafi ibnu mundhir ya fitar da asari da isnadinsa daga sharid as-saqafi ce anna umar ibn khattab radiyallahu anhu sai na umar dan khattab Allah kara masa yadda sallabin nasi subha bil madina wata ran ya mutane limancin sallah asuba a garin madina summa kharaja ila juruf sannan ya fita zuwa ga juruf wajen gari ne a wancan lokacin na madina an fahimta ko can wajen gari ne can inda usama dan zai zai tafi da sojoji din nan mana sai ya tafi can wancan kauye din a jurfin kamar nan ne hima ta sai na umar din take na aje dabbobi ya je da duba dabbobin musulmi fa zahaba yaktasil sai je zai yi wanka far'a fi fakhidaihi ihtilaman sai ya ga mafarki yayi a cikin cinyarsa mana ya ga mani a cikin cinyarsa kenan faƙali sai ce ma'urani illa ƙad sallaitu bin nasi wa ana junuba lallai a shiri na yau mutane sallah alhalin ina da janaba ta sala sai sai na umar je wanka sun ma'a da salata sai mai mai ta sallah bai aika da umar cewa to duk wanda suka yi ni sallah su mata su taɓa ce jama'an fanci wani abin ko malin sake cewa akhraja aidan an al'aswa da bin zida hawiyar ibn mundir ya fitar da asari daga aswad dan yazida qala yace kuntu ma umar bin khattab na kasance tare umar dan khattab baina makka wal madina tsakanin makka da madina fa salla bina sayyidina umar sai mana limanci sun man sarafa sannan ya juya ya sallama fara'a fi thawbihi tilama sai ya ga mafarki a cikin tufafinsa faktasala wa gasala mara fi thawbihi ya je ya wanka kuma ya wanke abin da ya gani a cikin tufafinsa wa ada salatahu ya maimaita sallarsa wa lam nu'id salatana amma mu ma ba mu canza sallar mu ba jama'an fanci wani abin ko malai sake cewa wa akhraja aidan an muhammad bin amr ibn harith ibn mustalik an usman radiyallahu an usman radiyallahu anhu salla bin nas salatul fajr shi ma ibn munzir sake rubuta cewa sayyidina usman Allah kara masa yadda yayi sallar asuba da mutane falamma ta'ala nahar lokacin da rana ta daga ra'a asarar janabati ala fakhidaihi sai ga alamar janaba a jikin cinyarsa wa qala sai ce kabirtu wallahi kabirtu yace abin na girma shekaru sun kama ni shekaru sun kama ni wallahi ajnabtu yace nayi janaba wala alam ban sani ba fagtasala wa ada salata sai na usman je wanka ya canza sallah wa lam ya'murhum an yu'idu su sauran ko bai ce su canza sallar su ba jawabin fahimci wannan abun ko malam da yasa ke cewa akhraja aidan an al-haris al-awar an ali sannan aka fitar da irin wannan magana daga sayyidina ibn ali dan Allah kara masa yarda amma isnadin zuwa ga sayyidina ali dan abi talib bai inganta ba su kuma wancan ya inganta zuwa ga wadannan sahabbai da kamar maka lissafa jama'a na fatan kuna kuna jin karatun nan kuwa na baya suna ji ba kaga shi ne ya kamata a maganin matsalarsa to aini ma na ji ni kai na abin na damuna daga nan na'am a dama waje ba mu da matsala waje ba mu da matsala dama a kashe? a kashe shi gaba daya ko ko za ku ƙari gyara sitin ne eh yanzu haka ana ji sosai to Allah samu dace aje to in dai kun ji da wata matsala ba wanda ba kwa ji daga ba ku magana dan a gyara an fahimta ko Allah samu dace to shi sai malam wannan magana kenan kuma irin wannan fatawar ita ce aka samu daga Ibrahim Nakhai da Hassan Basri Sa'id bin Jubairi cewa idan liman ya sallah da janaba to shi ta shafa shine zai maimaita su ma musallar su tayi amma malai cewa qalat ta'ifatun wasu bangaren kuma su sai suka ce yu'idu wa yu'iduna za su maimaita sallar shi ma liman zai maimaita sallah to kuma ka dole ku haka Allahu akbar musta'an wannan suka ce liman zai maimaita su ma za su maimaita ko na bangaren kenan an fahimci wani abun ko to su dai ba su da wani tabbataccen dalili a kai masu wannan magana din sai dai kiyasa da aka ce malik wa qala fa yu'idu iduna wa min marwi an hadha al ali bin abi talib aka ce an ruwato irin wannan magana daga dan abi talib sai dai magana shi ma za ka shi bata tabbata ba sai malik wa qaul ibn sirina wannan ita ce fatawar ibn sirina والشعبي ده امام الشعبي وحماد بن سلمة ده حماد بن سلمة وقال الثوري سفيان الثوري يتي أحب أحب إلينا أن يؤيد ويؤيدنا أبنا مكفو شيني ميميتا سما سميميتا وقال النعمان أصحابه يؤيد ويؤيدنا ma'ana wannan bangaren dai sun taba kan cewa liman zai maimaita su ma din za su maimaita an fahimci wannan abun ko Allah samu dace to malin sai yake cewa waqtulifa ala malikin wa shafi fil imami ta'ammada an yusalli bihim hayo malamai sun yi sabani game da limamin da da gangan ya ja mutane da sallah san bai da alwala ma'ana ko yana janaba ko bai ba wa huwa junubun alhali yana da janaba fa kana malikun yaqulu maliku yana cewa salatul qawmi fasida su mutanen sallah su mata bacin da ganganye sallah din wa kana shafi'i ya kulu shafi kuma yana cewa amdul imami wa nisyanuhu sawa'un da gangancin liman da mantoshi da ɗaya ce a wajen limamu kenan wala i'adatu alqawmi mutanen ba wani abu da sa su canza sallar su illa annal imama ya asuma bil amdi sai dai liman yayi zunubi sun da ya gangancin sallah babu alwala mai ahalari kuma har ya kai shi kafirci ko wa man salla bi ghairi wudu'in amidan sai ce mene fa huwa kafirun kenan sai malai ce wala ya athimu bin nisyani amma liman idan mantuwa ce ta saya mutane sallah babu azallala to ba zai samu zunubin mantuwa ce jama'a na fatan fanto na abun to ta kace wani shine tattaunawa da malamai suka sai malaki to qalal jami'a fallahu anhu yace hada lai zaba ilai al-hafiz ibn munzir min tarjim madhhab man yaqulu inna man salla khalfa junubin aw nahawhi la i'adata alayhi huwa sawab yace fatawar wanda suka ce duk wanda ya salla bayan mai janaba bai sani ba to wannan sallar shi tayi daidai babu ramuwa a kansa yace saboda waɗannan dalilai yace li quwwati dalili saboda karfin dalilin sa kama ta kaddama taqiqu kaman da wannan bayanin ya taba ya gabata dalla dalla insha Allah ta'ala jama'a kun fahimci abun me samara ta wannan tattaunawa da muka yi sakamakon da za a samu kun fahimta na farko sakamakon zai samu kan shi liman kai kuma samu rudani tsautsai na iya kama kama ɗan ka liman ɗan adam ka manta da wata janaba kuma baka sani ta ba sai kaga mutane sallah to a wannan samara a ilmance kenan kaga baka ji wani haraji ba abin da ke kanka kawai shine ka je kai sallah kai aro kai wanka kai sallah ko kai arola kai sallah ina fatan fanta su kuma mun fa sallar su tayi ba su da matsala a wajen cewa wasu rama lokaci duk wannan babu wannan magana a kan su insha Allah ta'ala Allah samu dace na'am eh to kun ji tambayar da malai ko idan yana cikin sallar ne fa ya tuno cewa bai da alwalar shikenan shi tashi ta lalace amma ta sunanan sai a ja masu mutum daya ya dora masu gaba da yin sallah din ina fatan kun ji abin idan ko mun dauki wacce magana hadisin abubakar ta jaruto cewa annabi ya ma fara sallah sai ce tsaya ta kenan dalilin zai ce a'a ku tsaya na tuna janaba garan sai je wanka shi sa kun ga a masallaci ake so a yi masa wuraren wanka da ruwan a sa hita na ruwan zafi da komai a masallaci aje liman ya zo ya manta shi kenan sai je wanka abin shi mamuna ya zo da janabar shi ya manta sai je wanka abin shi ko kuma a ya san da ita daga gangan kamar makaranta a bai cewa ko kana janaba ba dole sai ka wanka yanzu ba kana janaba zaka yi zaka je ka sabgogin ka to ka tuna cewa kana janaba ka je kasuwa ka soce fure ka dawo sai ga an ta da sallah kafin ka je gida kuma ka ya ka shige bayan masallaci kawai ka watsa ruwa ka fito kai sallah ina fata mun fahimta Allah samu dace to wannan kenan da jin dama mun gama karance hadisan wannan babin ko yau za mu tayi sabon babi insha Allah ta'ala malai ce babu man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka tilka as-salah babun da mana bayani duk mutum da ya riski raka'a daya daga cikin sallah faqad adraka tilka as-salah ya riski wannan sallah din wanda ya riski sallah raka'a daya daga cin sallah ya riski wannan sallah din to kun ga ko dan ambiguity a cikin lamarin kenan ba sai ya kawo sauran ko guda uku ba kenan kun gane wanda ya riski wannan raka'a daya ya riski sallah kenan ba zai kawo sauran uku ba kenan ummi uku dice kenan ko zahirin hadisin haka yake tambaya yake bayani amma duka malamai suka ce sai an tawilin wannan hadisi din gaskiya tunda ya an samu salaf annabi yana ba da umarni su maimaita sallah su raba sako ga mun kanta ma saura a bacewa wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu ina fatan ba ashe dole hada hadisan za a kenan sai mu zo mu ji bayani idraki da za a bayani a wajen sallah nan wajen shine akwai idrakil waqti akwai idrakil jam ko aljama'a idrakil waqti shine lokacin da sallah lokacin ta kusa ƙure maka sai ka samu ka yi wannan sallah ɗin ya zama ka samu raka a gen to ka samu sai ya zama sauran sallar koyin kuma fa bayan lokaci ya fita za ka ƙara soso to za a kwanzar cewa ka samu wannan sallah a cikin lokacinta amma ga ruri ɗin kun fahimci wani abun ko? ka fito sallar asuba ba ka makara ka tashi tabtab kai alula kai abin nan kana kabbata sallar Allahu akbar kai ruku'u kai kabbara kai sujuda ka gama kuma kafin nan rana ta fito to ka samu wannan sallah din ina fata ku fahimci wannan abu haka kafin rana ta fadin ka samu raka daya ka samu sallah a lokaci sai suka ce ka samu ada'i kenan yanzu ba qada'i ne zaka yi ba jawa ku fahimci wannan abun ko to akwai kuma idrakin jama'a kun fahimta kamar da mu zo mu ji a cikin babin zai ya ce ma'al imami hadisin ba shakka ya zo bayan cewa wanda ya riski sallah raka ɗaya da liman ya riski wannan sallah ɗin ya riske ta da mai ana mene ya riski falalar jama'a kun fahimci wani abin ko sai ka zo ka samu raka ɗaya gyal da liman to ka riski falalar wannan duk abin alhin da ake ba na sallar jami'a kai ma ka samu Allah sa kun fahimta to sai dai malamai suka ce wannan magana ita kuma an samu ƙarin gushin karatu a kai cewa mene ko da tahiya ka samu ko sallama ka samu ka samu falalar wannan sallar jama'a din kun gane kai ma mun ji cewa Abu Dawud ya rawaito hadisi cewa mene da za ka yi alwala ka tawtin kistin kis kana zuwa sai ka tada liman ya sallama sallah annabi ya ce kai sallar ka kai dai nan kuma za a baka ladan jami'i nasuddin albani an ganta wannan hadisin sai jami'ar sai da abi dauda ina fata kun fahimci wannan abu to kun akwai idrakul jama'a akwai idrakul mene alwaqt to wa'annan hadisan abin da su tauna mana kenan insha Allah ta'ala daga cikin samara da zamu samu a cikin wannan hadisin shine idan mutum ya zama ya sume da ya farfado sai ga ga lokacin da ya san da ya farfado yana da time da zai yi raka'a guda daya kun fahimta to yanzu wannan sallah tana kan shi ko ba ta kan shi tana kan shi zai maza kitsaye sallah ta hau kansa ko ko mutum ne ya musulunta yanzu can da almuru to yanzu wannan sallar da ta faɗi shi za ku ta abakar kuma Allah ya kanshi da rahama yake cewa to ka tai kai alwala kai wanka za ka yi azhar za ka yi al'asar in ya musuluntar da sababbin musulunta ana cikin tafsiri din nan kun fahimta to idan dai zai daki sallah guda ɗaya ya musulunci yanzu to akwai hakkin wannan salloli a kansa idan zama azar ba zai haɗa haye azar wannan ba sai zama ɗaya ce kawai ta kansa sallar la'asar idan ya raka ɗayan sai ya karasa sauran a cikin wannan bayan rana ta riga ta faɗi da hakan nan wanda take da haila sai ta tsarki yanzu gab da rana raka da ta rage mata to akwai wannan sallah akan ta jama'a na fata mun fahimci wannan abu hakan nan wanda ta tsarkin nufasi hakan nan wanda yake yayi bacci shi ma ya tashi duk wayannan abubuwan suna kansu Allah samu dace مالك yake cewa qala haddathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik an ibn shihab an abi salamata ibn abdurrahman an abi hurairata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah imam muslim ce haddathana yahya ibn yahya malan yahya dan yahya ba mu hadisi qala qara'tu ala malik ce na karanta wannan hadisi wajen imam malik an bin shahabin daga ibn shahabin an abi salamata bin abdurrahman daga abu salama dan abdurrahman an abi hurairata daga abi huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man adraka raka'atan min as-salah duk wanda ya raka'a guda ɗaya daga cikin sallah cikin ashabul a'zar lokacin uzurin ya kure maka sai ka samu raka'a ɗaya to yace faqad adrakta salata ka samu imma dai sallar falalar wannan sallah din ina fatan fahimta ko ka same ta cikin lokacin adai dinta an fahimci abin ku Allah samu dace to imam muslim ya sake cewa ko قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهر بن حرب قالوا حدثنا بن عيينة قال وحول السند وحدثنا أبو بكر أبو بكر أبو قريب قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر والأوزاعي عن والأوزاعي عن مالك بن أنس ويونس قال حد وحول السند وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حول السند وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها مسلم يتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة مالا أبو بكر ابن أبي an yi tsallake to har malako to bari mu koma can din malaci wa haddathani har malatu ibn yahya qala akhbarana ibn wahab qala akhbarana yunus an ibn shihab an abi salamah bin abdurrahman an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man adraka rak'atan min as-salati ma al-imami faqad adraka as-salah imam sai ce haddathana harmala ibn yahya yace har mala dan yahya ba mu hadisi qala akhbarana ibn wahab yace ibn wahab ya ba mu hadisi qala akhbarani yunus yace yunus ya ba ni hadisi an ibn shihab daga ibn shihab an abi salama daga abi salama ibn abdurrahman an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da minci Allah tabbata a gare shi yace man adraka raka'atan min as-salah duk wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin wata sallah ma'al imami tare da liman faqad adraka sala to ya riski wannan sallah din a cikin riski mene ladan jami kaga yanzu wannan yana bugana kan idrakil jama'a kenan wanda riski sallah tare da liman raka'a guda ɗaya to ya riski wannan sallah din an bincike wani abun ko مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهر بن حرب قالوا وحدثنا ابن عيينة قال وحول السند وحدثنا أبو قريب قال أخبر بن مبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس قال وحول السند وحدثنا بن مير قال حدثنا أبي قال وحول السند وحدثنا بن مثنى قال حدثنا أبو الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها مالك حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة malam abubakar dan abu sheba ba mu hadisi wa amrun naqid da amru an naqid shi kuma wa zuhairu bin harb bin zuhair dan harb qalu su duka uku malaman muslim suka ce haddathana bin uyayna malam sufyan dan uyayna ya ba mu hadisi qala muslim sai ce ha mana ya canza makaranta ya canza isnadi sai ce haddathana abu quraibin malam abu quraib ya ba mu hadisi قال أخبرنا ابن مبارك يتي أبلاد أم مبارك يا أمام حديثي أم معمر دق معمر والأوزائي دا إمام الأوزائي ومالك بن أنس مالك أنس ويونس دا يونس ابن يزيد قال يتي وحول سند مسلم يساك أقري يقوم وتمكن تيقارو كيوكا تيتي حدثنا ابن نمير مالم أبلاد أن نمير يكي يا أمام حديثي a ƙala ce haddasa na abi ya ce babana ba na hadisi ƙala muslim ne sake cewa dai wa hawalsa ne kuma wata makaranta ce haddasa ibn musanna ibn musanna ya ba mu hadisi ƙala haddasa na abdul wahab ya ce abdul wahab ya ba mu hadisi jami'an su duka waɗannan ɗalibai sun samo daga wane an ubaidillah daga ubaidillah kullu ha'ula'i an zuhuri dukkan su kuma sun waito daga imamu zuhuri an abi salama daga abu salama an abi huraira daga abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi bi mithli hadith yahya da irin hadisin yahya dan yahya wanda ya gabata na farko kenan walaysa fi hadith ahad minhum babu a cikin hadisin ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai na zuhuri ma'al imami wanda ya kawo da ƙarin cewa ma'al imami kun fahimta yanzu musulmi yana ishara zuwa ga me kenan wa zai gano wani a cikin ilimi na hadisi eh ziyadatul rawi kenan hmm eh naji ziyada ce to me hukuncin ziyada me hukuncin ta kenan anan shizuzi yake ishara zuwa gare ta kenan saboda malamai guda shida ɗaliban zuhur dukkan su fiqatun asbat surutu babu wannan ƙarin ina fatan fahimta to shi ne ke sha cewa to ma'al imamin nan kamar wannan ziyada bata tabbata ba don ga wancan manyan malamai jigajigai ɗaliban zuhuri surutu babu wannan ƙari ɗin ta yana fatan fance wani abu kuma ƙarin dama yana kaiwa mun faɗa cewa ko da ya zo tabbatar da wannan ƙara da ke hukuntawa an wuce wannan an samu ƙarin karatu akai cewa ko da tahiya mutum ya samu ya riga samu wannan sallar kai ko sallama ce ko niyya ce ma Allah sa an gane sai malam cewa fi hadisin ubaidillahi qala amma hadisin ubaidillahi sai yake cewa faqad adarka salata kullaha ya riski wannan sallar gaba ɗayanta an fahimci wani abun ko ita ma mun fahimci taujihin matsalar a ya riski sallar gaba ɗaya ta wace fuska ta ba sai ya kawo adadin wanda kuma ce masa ba a ya riski adadin ladan da aka shirya za a ba don su kai wannan sallar amma abin da ya rage sai mu ɗauko hadisin ba fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu ko faqabu jama'an fanci wannan abun ko Allah samu dace to malamu sai yake cewa qala haddathana yahya shine ko qala haddathana yahya bin yahya qala qara'tu ala malikin an zaid bin aslama an ata bin yasarin an busir bin sa'idin an al-a'raj حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر مالك حدثنا يحيى ابن يحيى مالك يحيى ابن يحيى بام حديثي قال قرأت على مالك ناي قرأت مالك an zaid bin aslama daga zaid dan aslama an ata ibn yasar daga ata dan yasar an busir bin sa'id daga busir dan sa'id an araj daga imam araj haddathuhu malaman sa sun kantar da shi an abi huraira cewa daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah tsira da mutala sabata ga shi kala ya ce man adraka rak'atan min as-subhi duk wanda ya saki raka'a ɗaya daga cikin sallar asuba qabla an tadul ash-shamsu kafin rana ta keto faqad adraka subha ya riski sallar asuba ko ya riski asuba da haka yaron da ya balaga kafin rana ta kwakullo da raka'a ɗaya sallar asuba ta kansa macen da ta farfado daga hailata haka duk musan na gabata muku da shi din kun fahimta ko sai ce wa man adraka raka'atan min al-asr duk wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana a nan sallar asar qabla an tagruba shamsu kafin rana ta fadi faqad adraka al-asara wannan ya riski sallar asar a cikin lokacinta jama'a kun fahimci wani abun ko Allah samu dace wannan shine hukuncin da malamai suka yi jima'i akan sa amma shafi'iyya ko ko hanafiya su ne suka ce in mutum ya samu raka'a ɗaya yana cikin rana ta fito ko rana ta fadi sallar shi ta fadi gaba ɗaya kun fahimta sai suka ce sai mai rage kenan a wajen sai dai qada'i kenan in kun lura malamai suna da wani kunci guda biyu a sallah akwai ada'i akwai qala'i ko me suke nufi da ada'i sallar da aka yi ta lokacinta na laluri bai fita ba eh sunanta mene ada'i kenan wanda ya sallah asuba kafin rana ta fito rana na fitowa lalurin sallar asuba ya mene ya fita to wanda aka yi kafara ta fito sunanta mene adai ko to wanda aka yi kafin rana ta faɗi ita ma sunanta ita ma mene adai idan rana ta faɗi to shine sai malaman mazan malika ce in rana ta faɗi in kai sallar da ake yin ta a wancan kafin rana ta fito sai ba rana ta fito to sunanta mene qada'i idan kai sallah bayan rana ta faɗi sallar da ake kafara ta faɗi sunan wacce ya sunanta ita ma qada'i jawa kun fice wani abun ku to wannan a wajen mazhabin malikiya haka abin yake da wanda lokacin sallah ya kubuce mai dagangan da wanda ya wuce mai da uzuri hukuncin abu da yake idan ka kin sallar da gangan kai ta kwana biyu ba kai ba ko ka kwana biyar ba kai ba a mazhabin da muke tafiya a malikiya nan in ka tuba za ka yi mai kenan za ka yi sallolin wannan kwanaki gudana guda biyar a matsayin mai kuma za a yi su ƙada'i ko da wasu na cewa ƙara'i ko ba haka ba ba haushi ya bai da gwado sai ce kai ƙara'i kawai shi kenan kun fahimta za ka yi a matsayin mai ne ƙara'i yauwa to ba mu da saɓani da malikiya ga mutumin da yake uziri ya same ba wanda bacci ya ɗauke bai tashi ba sai da rana ta fito ran baɗaɗau to zai sallarsa to sai da inda muke mamace wajen ba sallar suna shin shi da zai yanzu ƙaza'i ne ko ada'i ne wanda bacci ya ɗauke shi sai da rana ta fito sannan yi ta kun fahimta da wanda bacci ya ɗauke ko ya suma ko aka kulle a gidan yaron da bai ganin rana bai ganin kaza da kaza irin bai san lokaci ba shi yanzu zai ada'i ko qada'i zai yi a mazhabin qada'i ne amma a hakika shi ada'i ne domin shi annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama wanda bacci ya kama shi ko manta da sallah to idan ya tuna ta ya sallace ta a wannan lokaci din kun fahimta domin shi wannan shine lokacinsa da haka shi zai ta ne ba a qada'i ba a lokacin shi ne ada'insa don lokacin da Allah ya ba shi dama ke la yukallifu lahu nafsan illa wasa to da haka shi ba wani ada'i ba wani qada'i zai yi ba ina fatan yawa suna fahimta wannan abu to inda ake da sabani shine mas'alar mutumin da yake yin sallar da ganga kun gane ka san gayu zaka samu mutum ce sai sai ya sallah ta wata ɗaya biyu kun fahimta ko in ya ga ya dan gaji sai dan bakan shi hutu in ya jono azimi zafi gobe kuma sai mene sai dan zo yana so sake kuma malam ya za a yi ya malam ya malam wallahi wajen sati ɗaya ba a sallan nan ba ina fatan fahimta ku mu ci wani abin ko to kafin mu je ko ina na farko abin da Allah faɗa inna salata kan almu'mina kitaban ita sallah tana lokacin da Allah ya sa mata wannan lokacin shine nata babu mai iya canza wani lokacin sai wanda manzo Allah faɗa mun ji cewa annabi ya ba dama in ka manta ko kai bacci san da ka tuna kai wannan an aje shi a gefe amma wanda ba wannan ba mutum da ke da lafiya cikin hankalin shi da hayyacin sa to shi an sa mai lokacin don haka shi wannan lokaci da aka sa wa sallah ɗin kitabun makutan ɗin nan mala'ika musamman ya ringa zuwa wajen manzan Allah karo biyu yana koya manzan Allah ga lokacin azahar lokacin muhtari in an ce lokacin muhtari abinda ake nufi shine farko-farkocin lokacin sallah ɗin ina fatan fahimta lokacin daruri sun ce akwai lokaci guda biyu akwai muhtari akwai daruri muhtari shine farkon lokacinta laruri shine lokacin da ya kai daga nan babu wani lokaci nata kun fahimta shine misali mu ɗauka asuba daga lokacin da muka yi sallar asuba a karfe shida da kwata karshe da rabi misali ko da ashirin a wani lokacin a biyar kai sorry biyar da minti ashirin duk lokacin muktari muke kama daga lokacin da rana ta hasko ta fara haske ɗin nan za ta fito to an fa shiga lokacin daruri to an baka yi sallah lokacin ba baka yi alal muktari ba baka yi alaluri ba ka kenan baka yi akan wakatu da aka keɓe ta mata ba kenan kun fahimci wani abun ko to haka za ka ɗauki dukkan sauran sololin suna da muktari suna da lori to dole ne mutum musulmi ya salla a mene ai za a muktari ko a zaruri ba abin nan ba da mai wuce wancan abin shi sa Allah ya tsananta a lokacin sallah kun ga hatta a lokacin yaƙi mai Allah ya faɗa Allah bai ba da sassauci akan mutum yin sallah ba sai da Allah ke ce mene ke ce mene in kana tafai za kun tafi fa kamta lahum salata faltakum qa'ifa cewa wun ana kana ta zo ana yaki a yakin ma araba ba a ce a bari sai an gama a zo hada ita ba ana cikin yaki Allah ka ce araba wasu je su yi wasu je su sai fa in yakin ya rincaɓe ta yadda ba za a raba ai sallah ba kamar yakin qadisiyya Allah saka sabon manzo Allah alkhairi yakin qadisiyya tunda aka fara da safa sai da aka kwana ba ma zayawa kun fahimta kun san ma zayawa ko kun fahimta irin a ce a dan kazo ana yaki aka kai rana aka buga sai a dan wawware haka kuma wayancan si can wayancan si can ko to wannan yakin da aka yi na qadisiya da gumurzu ya gumurzu ka Allah saka sabon manzo Allah alkhairi Allah muna son sabon manzo Allah Allah ka so mu ina fatan fahimta laulahum ma kana fil ardi muslimun laulahum kadatul ard tamidu bi ahliha ba dan waɗannan sabon ba su waye musulmin za a samu a duniya yanzu su ne suka kawo suka ba da jininsu duke suka kawo wannan abu to mu koma kan katin muke a yakin qadisiyya tun farko da aka fara ana to kaga ba magana a ware a sallah kenan to annan shine Allah ya ce fa niqibtum farijalan aw rukbana idan kun ji tsoron a ware a sallah za zai bada karisa ga musulmi annabi ya ce to koda ana cikin yakin da kai sallah to aka ce kallon gabas fa an ware kallon gabas kana kan abun hawa a yaƙi kana kan tsaye kai yaƙi kai sallah ɗin a wannan halin ko ba ka da lafiya aka ce kana kwanci kana wayo wayo wayo idan lokacin zalla sai an ga maka malam eh azhar ta yi za ka alwala ta shi kai in ba za ka yi ba kama ruwan taimama kai kasar taimama kai taimama din ba za su yi ba dole koya ne annabi ya ce salli qa'iman fallam tasade fajalisan Allah ce ke sallah nabi ce ke sallah tsaye idan ba ta ba kai a zaure idan ba ta ba sai ce mene fa'alal jambi in ba za ka kai a bangaren ka na dama in ba zai ce fa mustalqiyan ko da a riginge ne kai ce ko ma a zuciye ne kai in abin da zaka yi kenan to ko a zuciye ka suranta dole kusan kana sallah in kullum abin da ke nufi kenan ashe shari'a ba ta daga wani kafa ba ba ta ba wani mutum wani uzuri da zai nishaɗa kawai yin sallah ba ya bari lokacin ta wuce ba yau na fatan kuna fanta wani abu don haka ne muhaqqiquna min ulama suka tabbatar da cewa wannan manhaji ko kuma mazhabi da malikiya ke tafi akan cewa ai akwai qada'i ga mutumin da ya bar yin sallah da gangan suka ce babu qada'i tare da shi duk mutum da yin sallah da gangan har lokacin ta ya fita ko da sallah ɗaya ce ko guda biyu to ba yadda zai rama wannan sallah din ba maganar ramuwa ina fata an fahimta ba maganar mene ramuwa gare shi shi wannan mutumi din to zai kenan misali ya kwana bai sallah ba sai juwa yanzu aka ce sai dai ya tsaye istighfari saboda babu wani dalili yana cewa mutum in ya bar sallah lokaci ya fita da gangan ya rama abinda aka sani shine annabi ya bar lokacin sallah kuma iyaka shi kenan sai malamai suke buga misali kuma muna buga misali idan yanzu yau a ce ana waye karfe 8 kun bance wani abun ko ana karfe 8 sai kai baka zo karfe 8 kayi ba sai da aka tashi karfe 10 duk kowa so meeting in bijileta ya sa kayan shi abu sai ka zo ka ce wallahi na dan yi bacci ne ko kuma wallahi ina dan abin nan ne kawai a bani ma in rubuta kun bayyanta na farko kaga in bijileta zai ce shi bai san da kai ai daga na kake ma tukuna ba zai baka ka rubuta ba in ma an baka takarda ko ka kawo ka kowa ci ba za amsa ba ina fatan fahimta za ka inna salata kana al mu'minina kitaban mawqutan tana da lokacin da aka aje mata don haka Allah bai ansarta a lokacin da ba shi yasa ba wanda ya salla a wani lokacin da ba wannan to shi a lokacin da ya sa wa kanshi kenan ba a lokacin da Allah ya sa mai ba da haka wannan salla ba ta mallan shaukani haka yake wannan mai fiqh sunna sai sa bai kawo cikin fiqh sunna cewa lalle wannan mutumi sai dai je istighfari ta istighfari in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama kuma hukunta shi da abin da yi amma dai ya tabka laifi kuma karka ce shi ke nan mun huta dama sati na ɗaya da da sai an ce sai na rama daga ba hutu ba ne don ba ka tabbace Allah zai shi tuba ka ko ba zai amsa ba ina fatan fahimta yanzu wa ba ka garantin kai ma za a amsa wa ya sani kuma Allah ya fushi da kai daga nan wajen kawai abin da ke kanka za ka yi ta tuba ne kai ta aika alkhairi malamai suka ce ku ɗauki littafin al-muhalla bil asar na ibn hazm zahiri ya yi dogon bayanai da cikakku da dalilai da nike dalilan malikiya gaba ɗaya suke akan wannan matsala ɗin da yana fatan kun fahimci wani abu don haka magana gaskiya shine fato da muke tafiya akan ta shine duk wanda ya bar salloli da gangan bai yi ba saboda shagala to ba shi da abin da ya rama wannan salloli abin da ke kansa shine ya tuba ya fara sallolin da ke gaba gare shi sauran kofa sai je ta istighfari da ayyukan alkhairi na fulfili da ayyukan alheri yana fatan Allah ya fi masa shi ma muna mai fatan Allah ya fi masa amma in yayi wancan salloli to yayi ne gaban kansa ba lokacin da Allah ya sa masa ba Allah ta jama'a su an fahimta wannan mas'alan ce mai san bayani da Allah da dauki littafin al-muhalla bil athar ina fatan fahimta hakan nan fiqh sunna na sai sabiq ya tattauna matsalar dalla dalla akai malam nasiruddin albani shi ma akan fato da tafi akan ta kenan a dauki littafin tamalum minna fi ta'liq ala fiqh sunna da dai sauran littafai da suka bayani akan wannan abin Allah sa mu dace jama'an fanci wannan hadisin ko wa malai sake ta wa haddathana abdu bin humaydin qala akhbarana abdur razzaq qala akhbarana ma'mar an az-zuhri an abi salama an abi huraira bi mithli hadith malik an zaid bin aslama malai ce haddathana abdu bin humaydin abdu dan humayd ya ba mu hadisi qala akhbarana abdur razzaq yace abdur razzaq ya ba mu hadisi qala akhbarana ma'mar yace ma'mar ya ba mu hadisi an zuhri daga imamu zuhri an abi salama daga abu salama an abi huraira daga abu huraira bi mithli hadisi malikin ya kawo irin hadisin malik an zaid bin aslama daga zaid dan aslama wancan da yake cewa man araka salata qabla an tatlu ash-shams din nan malik sake cewa haddathana al-hasan bin rabi' قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك نعم an tsallake isnadi ban gane an sha kuɗi ba eh wancan hadisin abdu bin huwairi ban fasara shi ba eh ku bar mu karanto din ba hadisin hasan ibn rabi' ba bari mu yato shi qala haddathana hasan bin rabi' qala haddathana abdullah bin mubarak an ma'mar an tawus an abi an bin abbas an abi hurairata kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to na ku ba kai ke ba to ya na ku yake na'am an yunusa dan yazida a a a a a ta gangame kenan to gaba ɗaya wannan nuska da nake da ita babu wannan magana sannan kuma shi malam mai sharhi bai ishara zuwa ga ita wannan matsalar ba gaba daya kun fahimta ne ce rijalu hada sanar sab'atun abdullahi ibn qawus al-yamani gashi nan fadilun abidun abu dawus ibn kaisan gashi nan ibn abbas bahru gashi nan sai abu huraira to wannan da na kawo akwai shi a cikin naku din to kenan akwai ƙarin hadisin da yake a cikin naku babu a wannan ko to yanzu da mu kenan a karanta naku kenan oke na ku ihala aika kenan na ku aiko anan da yake qala hadath rabi ibn rabi hasan ibn rabi qala hadathana abdul mubarak an yunus bin zida an zuri qala hadathana urwa an aisha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa hawala sanad haka yake ana ku shi ba to mana wance isnadi sai muslim sake koma koma ta makanta ce haddathana wa haddathani abu tahir abu tahir ya ba mu hadisi wa harmala daga harmala kilahumma an ibn wahab da kansa da ibn wahab wasiyaqu lil harmala amma siyaqin za kawo na ruwaya harmala ne qala akhbarani yunus yace yunus ya ba mu hadisi an ibn shahab da ibn shahab anna urwa bin zubair sai urwa dan zubair haddathahu ya ba hadisi an aisha radiyallahu anha riga shi Allah kara mai da qala ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsirar amince Allah tabbata a garishi ya ce man adraka min al'asar da sajada duwanda da suke sajada guda ɗaya a cikin la'asar amma kamar na tsallake wannan hadisin ne ko man adraka min al'asar sajada yawwa ya tara na yi yawon na san na kan da wannan matsalar insha Allah kun fahimta sai ce man adraka min al'asari sajada duk wanda ya riski na sallar asali da suke sujuda qabla an tagarba shamsu kafin rana ta fadi aw min as-subhi ko kuma da sujuda daga cikin sallar asuba qabla an tadulu kafin rana ta kullu faqad adraka tuwa da suke wannan sallah din sai ce wa sajadatu inna ma hiya raka sujuda ita ce raka din kun bayyana yanzu wannan me yake nuna mana kenan zahirin hadisin kenan baka samu sallah ba dan ka samu ruku'u kafin rana ta fadi sai ta hada da me kenan sai ta hada da sujuda mu kuma ba mun kanta cewa ana kullaru san sujudu raka'a ne da mene da ruku'u ko ba haka ba to kuma gashi nan hamma da kacewa wasajadatu innama hiya raka'a to malamai suka ce wannan wasajadatu innama hiya raka'a ƙari ne ko idraji ne fassara ce ta wane ta imam ibn shahab az-zuhri ina ba ta fahimta sannan kuma sukan ce as-sajada a larabci suna nufin me kenan ana nufin sallah ita kanta kawai kun bace wani abun ko da haka abin da ke nufi cewa man adraka min al-asr sajadatan yana nufin mene man adraka min al-asri rak'atan kawai sai a fassara sajada dan da mene da wa'incin saurata ana nufin mene raka'a kawai Allah samu dace kamar yadda Allah ce wa minal layli fasjudu lahu a dare kai sujuda ko ake nufi ko mene da ruku da sujuda ana nufin sujuda nan wa minal layli ay fasalli lahu kai sallah ga Allah haka ai da Allah yake cewa kuma warka'u ma'ar raki'ina ana nufin ruku'u man da sujuda kenan ana nufin kowanne da ruku'u da sujuda akan fade shi yana wakiltar mene raka'a kawai jama'an fanci abun ko Allah samu dace shi kuma wannan kamar ga muku sai kai alama cewa idraji ne daga Imam Ibn Shahab Az-Zuhri Allah kara masa yadda to wannan mun karanta sai wancan na karshen ko inda malai ke cewa qala haddathana Hasan Rabi qala haddathana Ibn Mubarak ko haka ke alaku amma amalin an tawu an ibn tawusin an abihi an ibn abbasin an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ما التي حدثنا الحسن بن ربيع الحسن الربيع أمام حديثي قال حدثنا ابن مبارك إيش ابن مبارك يا أمام حديثي أم معمر دق معمر عن ابن طاووس دق ابن طاووس عن أبي دق بابنسا عن ابن عباس دق ابن عباس an abi hurairah radiyallahu anhu ga abu hurairah Allah kara masa da kale ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da minci Allah sabbata a gare shi ya ce man adraka min al-asri raka'a duk wanda suka raka'a guda ɗaya na sallar asar qabla an tagarwa shamsu kafin rana ta faɗi faqad adraka to ya da suke wannan sallah din wa man adraka min al-fajr raka'a duk wanda samu raka'a na sallar asuba qabla an tadlu ash-shams kafara ta bullo faqad adraka to wanda mutumi shi ma dai hawayo ya samu wannan sallah din muslim ya sake tawo haddathanahu abdul a'la ibn hammad قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الاسناد ما ليتي حدثنا عبد الاعلى ابن حماد مال abdu'ala dan hammad ya ba mu hadisi qala haddathana ma'mar yace ma'mar ya ba mu hadisi qala sami'a mu'tamir yace mu'tamir ya ba mu hadisi qala sami'tu ma'mar naji ma'mar bi hadha isnad da wancan isnad da gabata tabbatar da cewa mutum ya samu raka guda daya ya samu sallah kuma adai ce gare shi insha Allah ta'ala Allah sa mu dace wannan shine karshen wannan babi da malai kawo Allah yadda sai dai za mu cike wannan karatu namu da jawo hankali da tsohi game da ita sallah ina fatan fahimta lallai sallah shi ne mafi girman abin da musulmi zai yi shi kuma mafi girman abin da za a auna mutum da shi a kabari a ranar kiyama annabi ya tabbatar da cewa abu na farko da za a fara wa mutum hisabi shi ne mene as-sala idan sallar nan ta yi daidai to komai ya yi daidai idan kuma sallar nan ta ɓaci to komai ya ɓaci da haka da mutane ke rena karatun sallah ce ai mutum da ya samu karatun sallah karatun sallah ba abun wasa ba ne don kawai ka gama kawai ba ka gama karatun sallah ba don ka ishi ma ba gama ba don ka yi ba duk wannan ba ka gama karatun sallah ba ne sai ka zo kullum kana yi sannan muna jawo hankalin abubuwa guda biyu ko zuwa uku na farko jama'a malaman makarantun islamiyya makarantun matan aure makarantun islamiyya ta 'yan mata makarantun islamiyya ta yara a mai da hankali wajen koya mutane wannan addini mai girma akwai masu ta fuska guda biyu ta fuska ta farko amna masu kimar abin don haka imam ibn rajab in ba namanta ko ibn kamar rutul tabi sunan shi mene ta azimu kadari sala girmama darajar sallah wato yana littafi na suna maka sallah ba ta fa wuce abun wasa ba abun wasa ba ce sallah ku duba tarihinta sai da aka je har saman saman bakwai annabi je har da kanshi an so sallah daga alwan sallah ba wasa bane don haka wani abuwa mu kawai 'ya'ya da mata a islamiyu cewa sallan nan tana da matukar kima da muhimmanci ta za mu gano haka ta fuskoki kama haka karantar da su hadisan da ke bayani da ayin da ke bayanin da kai tun daga farko ma kissa ya aka anso sallah din na farko kenan na biyu sannan falalar da sallah take da shi a karanta mutane falal a fito da ita karar mutane suka falalar ina fatan fahimta kawai manta annabi ya ce daga wannan sallah zuwa mun karanta a baya as-salatu min as-salati ila salatu qur'an daga wannan sallah zuwa ɗaya wata annabi ya ce menene tana kankare zunubai ina fatan fahimta in dai mutum na sallah annabi yake cewa to kamar mutum ne da ke da mene kogi a gaban gidansa da soso da sabulu kullum sai ya wanka sau biyar a wannan kogin annabi ya ce za a waye gari akwai sauran da ta a jikin shi sabu suka ce a sai ce to haka duk mutumin da ke sallah guda biyar a lokutansa ya ce ba za a samu zunubi tare da shi ba amma za mu zo mu ce wace irin sallah ake magana tukuna da haka matakin koyar da sallah na farko shine ta'azimu qadar ya fi qulubina daga cikin fuskar da zamu nuna kima sallah ba mun kanto da tarihin samuwarta da tari da falala da ke cikin ta da alkhairin da ke zubarwa take fito da shi sannan psychologically da kuma a ilmin nafsin ka duba ka ikanta da mutane irin amfani da ke da shi duk da malamai irin sosai mun sun ce ba su asan ana kawo irin wannan falalar cewa tana tana regulating din Uh, joint na jiki mutum sati amfani function din sai daidai malamai sun ce ba a cika son ana kawo irin falalolin ba saboda kan mutum ya zo yana sallah yana kallon wa'ancan falaloli din kun gane kamar da aka zo ka jin azumi ya kusa in ka je MSS ne ko ina ne yan uwa dangi ba daga ya ce to eh shi azumi yana kawo menene sai an ga kawo falaloli na mene na kiwon lafiya sai zama an capitalizing a kansu da haka mutum zai azumi da mene kallon wa'annan falolin a ka gina mutum akan zai yi abin ne don da'a ga Allah maɗaukakin sarki don haka aka sa shi ya san cewa shi bawa ne ma'amurun mutamathilun lima umira bihi abu farko kenan ake so da waccan falalar ta lafiya ko ba ta shi da ma zai wani abu karin farko a ga mutum wannan abin tukuna to babu laifin an gano na a iya kawo mai waɗannan abubuwan wanda zai san ba dai su ne da target ɗin shi ba abu na farko kenan ko na biyu za mu nuna mutane darajar sallah ne ta wata fuska a aikace idan lokacin sallah yi a gidanka kan mala ana cin katogalin zaka ce subhanaka allahumma sai ka tashi a je ai sallah tukuna idan aka je aka yi sallah duk wani girman program a dakatar da shi ai sallah in aka yi sallah sai shi to wannan sai sa da su masu attending da su waye sai su gane abin ya fi wannan ashe girma kenan ya fi shi daraja ko mutum abu amma kawai don kana telan ka kai kai kawai a ta kiran sallah don kana so karasa riga ɗaya sai ka ƙi zuwa kai ina fatan fahimta ko kuma kina tuka toto lungulun kawai sai ki ce sai kin gama kin haɗa gama da tuwonki kin kwashe kin sa kula tukuna waɗanda yara ake wa tarbiyya ba su bace wani ƙima sallan ba shi sa makarantar nan ta mu ta darul hadis salafiya dokar da kowa san cikin ɗan darul hadis masu aiki shine duk yadda aiki ka muhimmanci don aka kira sallah malam zai ce a dakatar da shi duk muhimmancinsa malin ce a dakatar da aikin nan har sai an ce to ayan kwaba siminti kafin a dawo ai zai bushe mara sai ce a bashi ya daɗe bai bushe ba na injiniya mustapha ne ɗaya nan wajen ko kun fahimta yana ta shirar bacci ko na so zama reference ne ko ba haka ba shi da injiniya mai ginin za a ce za a kwaɓe sai ce mana a bashi ɗin kuma ikon allah ba a taɓa zuwantar da ya bushe ɗin ba za a je a sallar kai malin cewa ko da ar ne muka ɗauko aiki zai muna aiki a makarantar nan sai aka kira sallah to dole shi ma sai dakatar da wannan aikin haka kuma ke a makarantar shi ne in dai ana sallah aka kira sallah to duk aikin da kake bai da muhimmanci a wajen nan sai an dakatar da shi kuma wannan shi ne abin da sai na umar ɗan kaɗa bai rubuta wasiƙa ya aika wa gwamnonin shi duka na duniya a lokacin cewa ku sani inna ahamma amrikum indi as-salah ce ba wai ka ce ka cika fayil kaza ba kai kaza ce mafi muhimmanci a wajena shine sallah in samu ka matsayinka na gwamna na kana tsaye da sallah a lokaci yadda take kuma to ka fara ka ci good ka samu excellent amma sai aka samu ka cike kaza kayi kaza kayi kaza amma sallah a gurgunce umar ce wannan kayi filin ina fatan fahimci wannan abu to a aikace mu nuna mutane a makarantun islamiyyinmu makarantun matan aurenmu lokacin sallah yana da mahimmanci da an yi a tashi a yi sallah din ina fatan fahimta Allah samu dace sannan yadda makarantar da sallah din baicin wannan bangaren a aikace dole lokaci ba lokaci a ringa aiwatar da sallah din a ringa practical wa kun yi da wayancin duf'a din sun je sun koya wa sabuwar duf'a kuma fa bata ga wannan aiki da aka yi practical ba to dole time to time ana mene ana checkmating game da ita sallah din da aka koyar ina fatan fahimta wani eh to za a koyi da sallah ɗaya bayan ɗaya cikin hankali ba ko dole sai an ara ɗaya an gaba ba a koya kar kuma ku ce lokaci ya yawa za a ci lokaci ɗaya bayan ɗaya kowa ya zo yi kowa ya zo yi wani eh zo kai sallah mu gani yi mana sallah asuba ina ka kaddara kai ne yi mana sallah asuba mu gani yaro ya fara ya yi ya gani in mace ce to bismillah yi mana sallah asuba mu gani ta tashi ta kama ta kaza ta kaza ta sallah in aka gama sai a ce to ku kusa ido me correction da ke cikin sallar wani wani zai ce eh malam bai ce amin ba sai ce to kaji ina fatan fahimta dai na shago da irin haka ne a to bai ce da yace wala zalim bai faɗa daidai ba sai ce to kaji baka ce wala dhal baka ja madda daidai ba a to ai ruku'un shi ya dan kwara kasa sosai ya ce to kaji nan wajen sai a gyara shi to bai mai ta mu gani ko kafanci gyaran da aka yi maka in yi maimaita in so uku ne sai ya iya jama'a kun fahimta to kaga waɗannan da suke observing su yanzu sun observing sun taking sun learning from what daga misters din da wancan yi ko ba haka ba to da sam ko shi ma din da ya zo za a ci mai gyaran shi din haka friendly za ka yi mu'amala da su fa mewa ma akwai 'yan mintuna ɗinka da wani ɗan afirka so ka ɗan ajiye za a rarraba ka gama karatun kun fahimta ko yes kawai dai allah dai jikan mu kawai addini kawai na Allah ne ai ba mamaki ka zo ka so kwandon afirka ce to yau za a yi sallah wanda ya fi kowa iyawa za a fi bashi da yawa ina fatan fahimta sai ga ana ta murna mala to Allah samu dace to haka matan aure su ma ka za ku yi musu wannan sallah din yan uwa ɗaya bayan ɗaya haka masallatai da ake kato da irin waɗannan abubuwa ɗin haka ya mata zuwa a karantar da mutane yadda ake sallah ɗin kun fahimta kuma za a karantar da su ne sallah ba based on wata mazhaba ba ba wata mazhaba shafiya ko malake ko mi a za a koyar da ta yadda ta zo a sunnan manzon Allah dan annabi cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kawai menene ke da dalili a cikin sallah tabbatacce shi za a koya mutane sai a koya mutane irin sallah ta manzan Allah sallah sallah domin ita ma in kai sallah ba in ta manzan Allah ba Allah ba zai kalle ta ba dole sai ka koya ya manzan Allah ke kaza ya yake kaza sannan kai sai Allah ya kalli wannan sallah din shine in ka jira alkiyama Allah zai mene zai rubu wannan sallah din domin waccan sallah kace za a fara maka lissafi in kaga ta kare mutum to bai irin ta manzan Allah bane amma in dai sallah irin ta manzan Allah to ba ta kare ba lissafin zai tashi kana kai kanwa aka auna sallar aka ce ta yi ai sai ka fara murna tun a lokacin ko ba haka ba amma ana cewa ba ta yi ba to ka san akwai problem akwai matsaloli me za ka yi da cike maka wannan abin da haka ina ba mu shawara wurare matsa da karantar da mutane sallah mu nuna mutane kimar sallah in muka yi Allah zai tsare mana addini baban za Umar ya ce inna ahamma amrukum indi as-sala ba baban za annabi ce abinda za a fara muku hisabi shine awwal ma sabbi as-sala ba baban za annabi faɗa haka ba baban za aka gici manzon Allah sama zuwa sallah ba da haka sallah ta wuce wasa amma aikata kai sallah a makarantu kai sallah a inda kuke ku musulmai ku taru ku sallah ku ne jami'an tsaro yan sanda an aje ku checking point misali ku je ku dan samu je ku dan ko musalla ne ku ringa sallah a wajen ko da ku uku ne kawai ku kira sallah ku yi sallah ina fatan fahimta ɗalibai ne kun je fil wane ne wane ne fil ku ce lokacin sallah za ku haɗu ku yi sallah duk inda kuke musulmi ku yi sallah kan fitinoyin wannan abu in kuna damar da ku yi masallaci ko da musalla ne ku tabbatar da kun yi ba wani kuke tsokala ba a addinin kuke wanda ƙasar ta yadda ku yi shi ina fatan fahimta dama muna idan Allah ce mini to amma ba wanda zai kyare ka tunda ƙasar dokar ƙasar ta ce ka yi an yadda maka da kai addinin ka kuma ka kewa gare shi to da me za ka ga kunya kana nazarin ka cewa kai kai musulmi ne ko kuma kai sallah da ka kai gane kai musulmai ne ina fatan fance wannan abu da ka yi wasalli mai da sallah musulmi mai mai da hankali gama da sallah Allah shi da ni da ku gaba daya abin da faɗa daidai Allah ka lokaci ya kore mana insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai ba za a bari sai gobe ba to akwai lokaci ko lokaci ya kure ka bari sai gobe wanda ya rubuto tambaya bari sai gobe da Allah Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwil bi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharna ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله